alfiya ibn malik masu alfiya shafi na 43 a taba'ar da take hannu da ban sanama wadda take can hannun ku eh
نفس الشيء to je ko mutai alfiya ibn malik alfiya ta dan maliki inji malaman zauri bismillahir rahmanir rahim alfiya ibn malik أب أخ هم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر ابن مالك ما يفسر ابن عقيل نشيكو يعني يتي أبن مالك يكسون يتي أن أبا كلمة أبا أباكنا وأخا ندنقوا وحما ندنقوا ماتي ما ترك كنان tajiri majira zu wa famin ana mata hukumci irin na famin zu da famin alladaini sabaka dhikruhuma waɗanda ambatonsu ya gabata faturfa'u bil wawi ana musu raf'a da wawun wa tunsabu bil alfi ana musu nasba da alif wa tujarru bil ya ana musu jarra da ya'un duk dake sun ce alama ce ta jarra al wawu alama ce ta nasba al alif alama ce ta jarra al ya'u nahau ga misali hadha abuhu wannan shine babansa kaga hadha shine mubtada ko abuhu shine khabar abu shine khabar marfu'un wa alamatu raf'ihi alwaw li'annahu min al-af'al wa min al-asma' al-khamsa ko as-sitta wa akhuhu kira hadha akhuhu ko ko wa akhuhu sai zaman to khabar ne wa hamuha kaga ni dan uwanta ne ita mata an gani ko qaribu abin nan mace ko qaribu zawji ko alhamu abin da akhu zauj hamuha na an ka kawo ita dan uwarta kenan kina ana amfani da ita ita in mace ce a ce dan uwanta ne wa ra'aitu abahu naga baban shi ra'aitu fi'lun wa fa'il a gurguje abahu maf'ulun bihi mansubu alamatu nasbihi wato abin nan al alif li'annahu min al asma al khamsa aw al sitta wa huwa mudafun wa ad-damir al mabni ala ad-dammi al ha'u damirun mabni ala ad-dammi fi mahalli al jarr bil idafa wa akahu shi ma ra'aitu akahu akahu maf'ulun bihi na ko ba ka ba wa alamatu nasbi mansub wa alamatu nasbi al-alif li'annahu min al-asma' al-khamsa aw al-sitta wa huwa mudaf wa ad-damir al-mabni 'ala ad-damm fi mahalli al-jarr bil idafa wa ra'aitu hamaha shi ma hamaha haka hama maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbi الألف لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة وهو مضاف وحا ضمير مبني على السكون في محل الجر بالإضافة ومررت بأبيه مررت فعل وفاعل أغرغجي الباء حرف الجر أبي اسم مجرور بالياء وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة وهو مضاف والهاء ضمير مبني على الكسر في محل الجر بالإضافة wa akhihi kenan marartu bi akhihi shi ma dai ne alba'u wato marartu fi'lun wa fa'il alba'u harful jarri akhi shine fi'li abin ismun majrurun wa alamatu jarrihi alya li annahu min al asma'il khamsa aw sitta wa huwa mudafun wal ha'u damirun mabniyun ala al kasri fi mahall jarri bil idafa wa hamiha shi ma dai duka dai ne hami marartu bi hamiha kenan marartu fi'lun wa fa'il alba'u harful jarri hami wato ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al ya li annahu min al asma al khamsa aw al sitta wa huwa mudaf wal ha damirun muttasilun mabniyun ala al sukun fi mahall jar bil idafa dole sai da haka yace to hadhihi hiya al lughatu al mashhura malan yace wannan ita ce lugha wadda ta shahara fi hadhihi thalatha a cikin waɗannan guda uku wa sayadhkuru al musannifu wanda ya wallafa littafi ibnu malik kenan zai ambata fi hadhihi thalatha a cikin waɗannan sunaye guda uku da abun da akun da hamun lugataini ukhrayaini da zai kawo luga wasu luga guda biyu da ba wannan ba an gane ko yace to wa amma hanun kalima ta hanun ga ta nan falfasihu abinda afsah fasaha a cikin tafihi an yi urabu bil harakati zahira ala nuni ayi mata i'rabi da harakatu zahira da fatha da kasa da damma ko ba ka nan bane ala nuni akan nunu wala yakunu fi akhirih harfu illatin ba a samun karshen shi harfin illa nahaw hadha hanu zaid wannan shine hanu na zaid al'aura ake nufi da kalmar ta hanu ko ba haka ba wa ra'aitu hana zaid yaga al'aura kinan ta zaid hana hana wa marartu bi hani zaid kinan sai zamanto hadha hanu hanu shine khabarul mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahira ala akhirih رأيت فعل وفائل هان مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف وانشنكم زيد مضاف إليه ومررت بحان زيد كأنا لا ربتي لكي أنفالي لشي لما أتيا متن يا جتا مع الأورا متن وما كان بني أما دي سبب يكامي سالي كوي ننهو شكي نسيد نوانتي مررت بي بحان زيد دون ديك أنا إيتوا مجازينا كوي أنا نفين يا شو إلشي أطلق الجزء وأريد به الكل ما بلاغا سياحة أمنا وما كما malam yace to wa ilaihi ashara bi qawlihi gare shi ne ya ishara zuwa ga maganar da yace wan naqsu fi hadha al akhir ahsan yin naqsu ba tare da an yi mishi i'rabi da wawun ba fi halatin raf'i ko alif fi halatin nasbi ko ya'un fi halatin jarri kina an yi naqsu to shi yake kira naqsu fi hadha al akhir a cikin wannan na karshe shine hanu ahsanu shine mafi kyawu ai an naqsu fi hani ahsanu min al itmam yafi a cika wal itmamu jaizu amma kuma ya halatta kaga bai akwai bambanci tsakanin an ce abu shine mafi kyau da abu ba a yi to ya an ce abu wannan yana da kyau wannan bai da kyau ba ɗaya kida a ce wannan mafi kyau bane wannan yana da kyau kina abin da ba mu fahimta ya an ce wannan mai kyau ne to kishir shine abin da baya da kyau amma an ce wannan shine mafi kyau to ba shi ke nuna wannan bai da kyau ba a'a sun yi tarayya wajen kyawu amma wannan yafi wannan malam yake cewa lakinnahu qalilun jiddan sai dai dan kadan ne yayi karanci kwarai nahu hadha hanuhu wannan shine hannu sai zaman to hada shine mubtada ko ba haka ba ba sai mun yi dogon i'rabi ba saboda abin nan ha ismul ishara da ha harfu tanbihi da ismul ishara mabniun ala sukuni fi mahalli raf'i mubtada wasu abubuwa ne wadanda sai an fara zurhi cikin nahwu hanuhu hanu sai a ce wato khabarul mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi alwawu li annahu min al asma as sitta tunda shi ne a cikin da sitta nan ba a ce al khamsa ورأيت هناه شما رأيت فعل وفائل هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف وهود إن ضمير مبني على الضم في محل الجر بالإضافة ونظرت إلى هنيه نظرت فعل وفائل كما هكذا إلى حرف الجر هنيه اسم مجرور بإلى وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل الجر بالإضافة wa ankara al-farra'u imam al-farra'u ne daga cikin manya-manyan malaman nahwu ankara yayi inkari jawaza itmamihi yace ya halatta a cika shi sabani ne na loga amma imam al-farra'u ba ba dole bane sai an dauka malam yace wa huwa shi imam al-farra'u mahjujun an kifar da shi ma'ana an kafa mishi hujja bi hikayati sibawayhi saboda imam sibawayhi ya hikaito ya ruwaito al-itmami an gane ko a cika anil arabi daga larabawa shi ko duk abin da laraba an kace sun faɗa tun da yaren suna ai su ne hujja ko ba ka ba kuma shi yaren larabci yana da wa man hafiza hujjatun ala man lam yahfaz wanda ya hadace kuma shi ne hujja ga wanda bai hadace ba ko ba ka ba in ka ce baka san abu wani ce ya sani to in ya tabbata ya sani ya tabbata to kuma miza abin larabci yana daga cikin abin da yasa Allah ya tsare shi na farko alqur'ani da shi na yare ne na mutane waɗansu su kadai suna rayuwa a cikin saharorin su da alkur'ani ya zama tuwa sabka sai mai da shi yare ne na addini kuma yare ne na duniya kuma ya kiyaye shi saboda qur'ani bai tabuwa kuma larabcin ba zai tabu ba na ba ta ku ji shi yasa an yi an yi asa wadanda ba musulmi ba a majma'al lugha malamai suka ce ba a yarda in dai academy française ne ko academy anglaise babu matsala saboda bi saboda yare ne bai da alaka da addini amma wanda ke da alaka da addini kamar alkur'ani da sunna an kasa wanda ba musulmi zai iya kafin da ciki shine bambancin nasu na fatan kun fahimta almajami'ul lughawiyya sannan kuma abinda shi sibawaihi babban malamin lugha ne ya je shi ba balarabe bane amma saboda kokarin yi malarabci hidima yana da littafi alkitab sun kace da littafin bai sa masa suna ba sai an kaga to abinda kamata a kawai a sa mai alkitab alkitabu li sibawaihi an gane ko an ce asalin shi shine wato abu mai kamshi ake kira sibawaihi kalma ce ta farisiya shi yasa musulunci ba dole ba sai balarabi wanda da suka musulunci aiki da dama cikin fannoni daban-daban ba laraba bane si ba wai ba balarabi bane ko da an ce ga laraban ya karatu amma da shi ba balarabi bane ko shi ya taskanci larabcin ko da an ce malaman sa suka koya masa almuhimmu dai shi yayi nashi kokari ya nuna ya kawo abin da su waɗancan ba su samu wannan tunanin an gane ko imam tabari daga tabaristan na wajen iran shaykhul mufassirin wanga na ahli sunna da ma na yan shi'a amma dai shaykhul mufassirin wanga ba balarabi bane kaga koya mu musulunci aiki kana kira shaykhul mufassirin hadisai su imam bukhari abu dawuda nasa'i tirmidhi ga sunan duk ba laraba bane kuma sun yi abubuwan daga sunan musulunci da amfani da su imam shatibi min shatibiyya wanda mun ka faɗa wannan shatibiyya ta ilmul qira'at ba ba larabi bane in ka zo wannan zamani shaykh nasiruddin albani ba ba larabi bane baiwa ta Allah ce ya raba ta ga wanda ya so mun fahimci wannan da kyau ko idan ba mu fahimci wannan ba za mu wahala kwarai da gaske kuma muna yarda da wannan ne in ta kama mu dole yanzu baka da lafiya sai a ce baturi na zai maka operation baka cewa kafiri na zai maka operation sai ka ce ayi saboda dan ka san halaka za kai Allah ya kyauta yace to ashara al-musannif bi qawlihi yayi ishara kenan da fatarsa shi al-musannif wanda ya littafin shi ibnu malik wa fi abin wa taliyaihi yandu a cikin kalima ta abin wa taliyaihi da abu biyu da suka biyo bayan sa shi abin kalima biyu suka biyo bayan abun ita ce akhun da hamun su ne taliyaihi daga attali ne abin da ya biyo baya an gane ko ilal lughatayn al baqiyatayn akwai wasu luga guda biyu da suka yi saura fi abin da abin wa taliyaihi da waɗanda suka zo bayan shi akhun da hamun kenan wa huma akhun wa hamun ga sunan ya kawo su fa ihdal lughatayn an naqsu akwai yare wanda laraba suna amfani da shi an naqsu tawiyewa wa huwa hadful wawi wal alif wal ya shine a shafe wawun da alif da ya'un wal i'rab bil harakat al zahira ala al ba'i wal kha'i wal mim an gane ku su ko sai su yi i'rabi akan ba'un da kha'un da mimun cikin wadannan sunayi na haw hadha abuhu kaga wannan ku su ce abuhu sun kiya an gane ko abuhu sun kiya sun ce hadha abuhu shikenan kenan sai zamanto marfu wala mutu raf'ihi ad-damma ala akhirih shi abu abu kenan ina fata an fahimci wa akhuhu hadha akhuhu shi ma marfu'un ala mutu raf'ihi ad-damma wa hamuha hadha hamuha shi ma marfu'un ala mutu raf'ihi ad-damma wa ra'aytu abahu wa akhahu wa hamaha shi ma duk akwai shi maf'ulun bihi mansubun wa ala mutu raf'ihi al-fathati adh-dhahira ala akhirih sannan wa marartu bi abihi wa bi akhihi wa hamiha ka gani ko to kaga wanga larabci in babu karatu baka taba jin shi ba baka san akwai shi ba sai kai rigima kace babu sai a ta dauko littafi bincika a iske akwai shi sai kai kurkure idan shi yasa aloli na ilimi wallahi suna bukatar mutashi sai cewa babu abu wallahi na bukatar bincike dibi imamul farrada ya hudu magana an kace gashi su goyi ya ruwaito aloli na ilimi abi su hankali ina fata an fahimta wa alaihi qawluhu to akan wannan ne akwai fadarsa بأبي اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم بأبي اقتدى أي اقتدى بأبيه سي أنك التقديم والتأخير wani sha'ir ne yace bi abi iqtada adiyun fil karam adiyun shi wani mutum da suna adiyu bi abihi da baban shi iqtada yi koyi fil karam a cikin karamci wa man yushabiha abahu wanda yayi kamanceci ne da babansa abahu kaga bai ce abahu ba fa ma zalam bai zalunci ba ko ba ka ba nan ana so ai koyi da filkar yace don haka ana koyi ne da iyaye filkaram a cikin karamci ko aiki na alkhairi ba hujja bace kai koyi da iyayenka akan banna kafin rai abinda duk ya halaka su shine su iske iyayen su akan ku kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim na'am muqtadu shine kaga wannan akwai banna a'a kana kafa hujja ne da babanka yana abu in alkhairi na annabi ibrahim da tambayi yawansa afara'aytu abin nan afara'aytum ma kuntum ta'budun abin nan cewa wa id qala ibrahim li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha akifin qala hal yasma'unakum id tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun cewa babanka yana aikata abu ba hujja bace kuma galibi cikin addini ne ake wannan cikin duniya ba aiki shekara ɗari da sun kauce afirka wacce idan sutura muke saba walki to a ɗauko walki yasa waka sa walki yasa babu da yake al'amari ne duniya amma al'amari ne addini suka ji an ce an ce haka in ka suke iyaye a'a al'asalatu wal mu'asara wanda insha Allah ta'ala in bani Allah bani iko zamu yi muhadara cikin bonfere ko bana tun da lokaci ya fara ƙwarewa ko shekara mai zuwa in Allah bani iko akwai maudu'i sunansa al-asalatu wal mu'asara zamu yi bayani kan Allah ya taimake mu amma ka kafa hujja da abinda babanka yayin na gari annabi yusuf ya kafa hujja da abinda iyayen shi suke amma abu ne na gari wattaba'tu millata abai ibrahima wa ishaqa wa yaqub amma ma kana lana an nushrika billahi min shay na'am ba at-taqlid al-a'ma ba wa hadhihi al-lugha yace wannan lugha nadiratun wato tayi karanci fi abin wa taliyayi a cikin abin da taliyayi wadanda suka biyo bayan shi an gane wa akhun da hamun wali hadha qala shi yasa ibnu malik yace wa fi abin wa taliyaihi yanduru ay yanduru an-naqsu an-naqsu atawyisu wato ai musu i'rabi da harakatu adh-dhahira abu ne wanda yake yayi karamci kwarai da gaske wal lughatu al-ukhra luga ta daban wadda ba wannan ba kenan kaji akwai wata luga fi abin wa taliyayi a cikin abu da taliyayi har yanzu an yakuna bil alif raf'an wa nasban wa jarra duka gaba dai a yi mishi jarra da nasba da rafa guda shi zama da hali guda na hawu hadha abahu an gane ko na fata an fince ni wa hadha akhahu wa hadha hamaha wa ra'aytu abaha wa ra'aytu akhaha wa hamaha wa marartu bi abahu wa marartu bi akhahu wa marartu bi hamaha kaji duka gaba ɗaya hali guda ne kina ya kuma mabni ko ko ko akaddara harakatul i'rab akan harafin da an ka kawo akan alif kenan wani abin zuhuriha at-ta'addu kenan sha'ir yace inna abaha wa aba abaha qad balagha fil majdi gayata da babanta da baban babanta sun kai fil majdi wajen daukaka gayata ha sun kai karshen iyaka al majdi to tana yawa ƙarya na shi kai son ta na shi kai in sun hana mai cewa zai yi shekaru da a san ɗan adam baka gane yana maka adalci sai ya nemi abu gare ka bai samu ba to lokacin nan za a gane mutum da mai adalci kuma mai adalci bai na fata abinci ne galibi idan mutum kuka so abu guda da kai da shi da wuya kai mai adalci galibi in ka so abu ga mutum ya hana ka ko da akwai uzuri da wuya kai masa uzuri in babu uzuri ba laifi an gane ko in akwai uzuri ba laifi mutum ya hana ka in kuma babu uzuri to bai dace ka hana mutum ba saboda rayuwa wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas na fata an fice ni fa alamatu raf'i wan nasbi wal jarri injimalan alama ta raf'a da nasba da jarra harakatun muqaddaratun alal alif haraka ce da za a kaddara akan alif in fatha ne a kaddara ta akan alif in dhamma ce a kaddara ta akan alif in kasra ce a kaddara ta akan alif kama tuqaddaru fil maqsura kenan kamar yadda ake kaddara ta a cikin al aliful maqsura shi ne abin da ke rufi wa hadhihi al lughatu ashharu min an nafsi malai yace to shi dai a wajensa wagga luga ta hidda mantuwa a sharu milin nafsi ƙara aiki da ita bisa ga aiki da wacce amma dai akwai waccan wa hasilu ma da karahu wato kamar a ce takaitaccen abin da malin ya faɗa tarsasshen abin da ya faɗa an fi abin wa akhin wa hamin thalathu lugatin ko ba haka ba eh thalathu lugatin kina akwai luga uku ashharuha an takuna bil wawi wal alif wal ya wannan ita ce luga ashhar ayi amfani da wawun da ya'un da alif ya zama to sune alama ta i'rab والثانية أتبيو أن تكون بالألف مطلقا هذا كوي أي ألف إعرابي ده ألف مطلقا كوي تسكن هالي بلا أكو والثالثة تأكو أن تحذف منها الأحرف الثلاثة أشاهي حرفي أكو ده ألف ده واون ده ياون يتي مال يتي وهذا نادر ون ياي كرمتي وأن في هن لغتين أما شي هنو لغة بيو أتشكين شي في هن كنا إحداها النقص نفرقو أنا مش نقص وهو الأشهر كما هكذا أي مش إعرابي ده فتحة ده كسر الضمة والثانية الإتمام ta biyu shine ayi al-itimamu a cika wa huwa qalilun shine akadan wallahu ta'ala a'lam